العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin za mu tashi a babi na ɗari uku da goma babu al'akuri an lagau da yamin wa annahu la kafarata la aw la kafarata fihi wa huwa ma yajri ala al-lisan bi ghairi qasd al-yamin ka qawlihi ala al-ada la walla wa bala walla wa nahu dhalik wa nahu dhalik قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم anan malam ya tsaya da aya kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kaza la'allakum tashkurun haka ne karshen aya na kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun to wannan babu zai magana akan rangumi don gudu Allah madaukakin sarki mai tausayi Allah madaukakin sarki mai rahama ne Allah mai jin kai Allah ka tausayi Allah ka yi mana rahama Allah ka jika mu Allah madaukakin sarki saboda tausayi sa da rahama su sai ya biya kan rantsuwa wanda aka yi ta babu niyya kuma Allah madaukakin sarki ya sa ba ta da kafara saboda dan adam ya saba a cikin maganganunsa al'adunsa rantsuwa ta shiga ciki ba yana nufin rantsuwa ba wani yanzu zai ce zo ka raka zai ce wallahi ba zan je ba amma an nuna ta kuma ya kama hanya wannan kuma ba ma cewa wallahi ba zan je ba ba yana nufin rantsuwa ba kuma domin akan tambaye mutum ka ƙoshe ce wallahi bai ƙoshi ba kawai kalman baki a ce ka kwana lafiya ina kwana ya ce wallahi lafiya dole duka kalmomi ne na rantsuwa amma dan adam ba yana nufin zai yi rantsuwa ba ne ya riga ya zama al'ada yana ta gudana a bakunan mutane to Allah madaukakin sarki saboda rangwamen sai ya biya kai irin waɗannan nazarar sai Allah bai kama mutane a kai su sa'annan babu kafara a kai yace musamman da aka yi ba da niyyar zuwa ba a al'adance shine mutum ya ce a'a wallahi eh wallahi da yi magana ya ce wallahi da abin da ya kama da haka shine ya kawo aya da ke cikin suratul ma'ida Allah madaukakin sarki yake cewa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah bai kama ku da ya sanyiyar rantsuwa wanda kuka yi walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman sai dai Allah yana kama ku ne da irin rantsuwar da kuka yi ta da niyyar rantsuwa kun yi niyya a ce wannan kuka data wace ka ce ba tawo ba ce a ce mun za ka rantse ta ta kuma ce zan rantse ta wata kaga wannan rantsuwa ne na sai sai da shi na rantse da Allah ta wata to wannan mutum haka Allah zai kama shi to sannan akwai kafara da Allah madaukakin sarki ko wani zo mu je gidana mu ci abinci ya ai na gaya ma in je gidan har aba to bari ma ka na rantse ma da Allah ba zan kasa zuwa gidan kaga wannan rantsuwa da niyyar rantsuwa ba irin wanda ta zo cikin zance ta wuce ba daman mutum ya shirya zai yi rantsuwa to shi ne Allah madaukaki sarki yake walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman Allah na kama ku ne da wanda kuka kulla abinda kuka kulla rantsuwa a kai kuka yi niyyar rantsuwa sai Allah ya ce to shi ma wannan faka fara ku kafara ta idan kun rantsa ba za ku yi abu kuma kuna so ku yi ko kun rantsa wa akan wani abu kuna so ku warware rantsuwa Allah ya ce kafara ta shine id'amu asharati masakin min awsadi ma tu'imuna bihi ahlikum ma tu'imuna ahlikum shine ku wato ciyar da miskinai guda goma daga tsakatsakiyar abin da kuke ci da iyalanku da shi wato kar a yi can zama na kar a yi can ƙasa sai zama tsakatsakiya in aka ce yanzu ka ci da mutum tsakatsakiya ɗaya gane kai kanka akwai abin da ba ka ci a cikin a gidanka sai ka shirya misali kaga kuma akwai abinci wanda yake kowa aka ba shi zai ci zan zaban yunwa zan tsabarin yunwa to shi ma ba shi ba a tsakiya za ka ci da mutum ɗan mutum wato goma da ne guda goma ko kuma Allah ya ce auki wato ko kuma ka ba su riguna riga daya biyu uku ka ba da ne riga guda goma shi ne malin masu ke tattana ce riga ce da wando aka ce a ajiyar lafiya ma riga ne in ka samu jan lafiya guda goma shi ke nan ya zama dai ka fi ka riga ka fi fatar da mutum tunda ai kusan sa wando ba dole ba ne ko dole ne na abinda musulunci ya hana shi ne tsare shi kada a fitar da shi za ka iya sa babban riga guda uku na ka yi su tsara fitar da haka in an samu riga cikakkiya wadda za a iya sa ta a yi sallah za a iya sa ta a yi sallah kaga ta cika tufafi ta rufe tsirrai ba sharan jana ba ba komai ba to ana iya raba ta a matsayin wato tufatarwa au ta hariru raqaba ko kuma yanke wuyaye ka je idan akwai bawa ka siye shi ka ce shi kenan ka zama da bawa musulmi ko baiwa musulma ka ce ka siye ta game da ita ya ko ka san shi kenan ka yanta ta kowanne idan aka samu ya zama an yi kafara rantsuwa sai Allah madaukakin sarki ya ce ba man lam yaji wanda kuma ya rantsuwa bai samu dai daga cikin waɗannan bai iya wato shi da miskinai goma ba bai iya tufatar da miskinai goma ba wato bai iya yanta wuyaye ba to fasiya mu salasata ayya sai azumin kwana uku wani azumin kwana uku yana da zaɓi ko ya yi su a jere na ko ya yi su ɗaɗɗaya a wannan yana da zaɓi daga sai ya yi sai Allah madaukakin sarki yace zalika kafaratu aymanikum idza halaktu wannan shine kafarar rantsuwan ku wata naka shine kafarar rantsuwan ku idan ku yi rantsuwa duk lokacin da kuka yi rantsuwa kuna so ku warware su haka ne za ku ɗaya daga cikin waɗannan zaɓi da Allah madaukakin sarki ya bayar sai kuma Allah ya ja kunnen ku yace wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsuwan ku daina rantsuwa haka sakata kuna ta wasa da rantsuwan Allah ya ce ka zaɗi ka yi bayyana lahu da kuma ayati haka nan Allah ya ce ta bayyana muku ayoyinsa la'allakum tashkuru ko kwa gode masa Allah mun gode وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يعاقبكم الله باللغو باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله رواه البخاري أسمع حديث daga أنا عائشة uwar mu'minai da da Allah ta kara tabbata a gare ta ke cewa an saukar da wannan aya ne da Allah madaukakin sarki yake cewa Allah bai kana ku akan yasasshiyar rantsuwan ku da kuka yi ta ce Allah ya an saukar da ayar ne saboda irin maganganu da mutane suke faɗa mutum ya ce la wallahi a'a wallahi eh wallahi na ina kwana wallahi lafiya in aka tsaye da ka aka ce man ka to me yasa wurin zuwa na ka koshi shi wallahi ba koshi duk da adam yana yin wani na za ka zo ce wallahi ba zan zuwa duka to duk waɗannan Allah madaukakin sarki sai ya ya yaje sanan ba su da kafara amma kuma dan adam sai ya dinga tuna abin da Allah yake cewa haka zo aimanaku kiyaye razo to in duk lokacin da dan adam zai iya ya fitar da razuwa a bakin shi da zama ta fice ba ta nan to ya kuma ta ne shi ba ya razuwa da ya razuwa sai an ji a mutum shi kadai wani sai kaga yana ta rabiya wani ya taba iyalin shi ta bata masa rai ya zo bakin kofar gidan ya ce ba zai iya su ce shi da kan yake magana ya kama hanya ya shiga gauri daya sai ya tsaya shi ta yi raina wallahi tallahi ba shi cin matsa shi kaɗai ba yana yanar da Allah mai cikin mu kai ka ce wani ne yake na tsoci ki ya rufu ko ya sa shi ne ka ke sa yawa ka ga shi ɗan ya zo da maka shigo shigo ba da na sai ya sai ya dawo yana tarar zuwa to kaga wannan rantsuwa shi wannan rantsuwa rantsuwa ta ko kuma lagoyi ne rantsuwa yake wani na wallahi ban da kuma aka samu ya kace an ji kana rantsuwa da tsini ne ke ba da bani kaga da shi tsakanin shi ne da zuciyarsa ko tsakanin shi da shedan da yake in ji zaki ne barna yake cewa bai ba zai ba sai babu karahatin halatti fil bayyi wa in kana sadiqan wannan babu ne magana akan ba a so makaruni ne an musulunci ya yi mutum ya rinda rantsuwa wajen kasuwanci ko da gaskiya ce faɗa kan kasuwa ku ji da kyau ko da gaskiya ne kakkarin kawai mai siya ya siya na wanda ba zai siya ba ya bari amma ba su kayan ne ba kullum na ka faɗa kasuwanci irin na supermarket akwai daɗi ka kawo kayan ka kawai ka rubuta su ka rubuta kuɗin su kawai ka ajiye su wanda ya zo ya yana da kuɗin na ya ɗauka shi yasa ba za ka zo don biyan kuɗi ga ji ana cewa ɗari uku ɗari biyu da hamsin ba a'a kawai mutum ya ebo daman kawai ya shirya kudinsa kaga an huta wanda zai siya ya siya wanda ba zai siya ba amma a yi a wato mutum ya sa shera ta rantsuwa wallahi kaza na siya idan mutum yana wannan rantsuwan in yana yin gaskiya ma sai ya yi rantsuwa kan karya wata ina nan tabbas wata rantsuwa ya rantsuwa kan karya da shi ya sa musulunci ya hana akan gaskiyar mata ya ringa rantsuwa عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسل متفق عليه وعن ابي قتاده رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثره الحلف بالبيع فانه يمسك ينفق yun a a sai na ga ya sa wannan yun fiku ko yunafiku na in kamar ina jin wajen bugu ne ba yun fiku ba ne yunafiku na da shadda yunafiku ثم يمحق النار an samu hadisi daga abi huraira da Allah ta kare tabbata a gare shi ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa rantsuwa rantsuwa tana sa dan adam ya dinga sai da kaya na kaga da karin da mutum zo ce zaro kudi na zai ga wannan yana ta ana ta kasuwa amma matsalar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mumhaqatun bi kasab tana shafa albarka abin da aka samu kaga ai an yi ba ai ba na a albarka zai tafi za ta ba a san a riga rasuwa sannan hadisin abin da kada yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na hadisi wa kasrat al-halal na hadisi kada kurun da yawan rasuwa fil bay'i a wajen kai da siyarwa wajen kasuwanci fa innahu munafiq shi yana sa mutum ya zama munafiki eh yawan rasuwa sannan yana kare albarkan dukiya kaga duk barna yake kaga barin su shi ne ya fi alheri kawai tafiya shi zaman kasuwa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni duka da mai saye da mai kira kowa ya zama yana da tausayi yana zama yana tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa an kasuwa addu'a ya ce rahimallahu ra'an sam'an idza ba'a وسمعا إذا اشترى وسمعا إذا ابتدع Allah ya duka mutumin da yake da sauki wajen siyan abu haka da Allah ya duka mutumin da yake da sauki wajen sai da abu suna sauki sa'an Allah ya wa Allah ya duka mutumin da yake da sauki wajen biyan baki ba su kan mutum ya zama mai taurin baki akwai wani za ku ga sai lallabo ya karɓi bashin fa amma wajen biya na sai ga kaman zai ba ka sadaka na ko zai ba ka sadaka ma da ya kamata ya baka ba sai ya yi wannan damuwa ba amma za ka ga wani wani kuma sai ya karɓi bashin ya samu ya ƙi biya kaga wannan ya zama ya zama ne na gaban mugu ba ai akwai ƙa'idar musulunci da duk musulun da ya karɓi bashi ya yi niyyar ba zai biya ba da shi da barawo ba su da bambanci barawo ai an san shi ko barawo dokin da ya je misali ai kaga Allah ya san zuciya kowa ai ya je ya lallaba ba shi ba amma niyyarsa ba zai biya zai ta to shi da wanda ya je ya sata ba su da bambanci a musulunci ne barawo hukunci ko cikakken hukuncin barawo a wajen Allah haka ai sata yayi tunda bai da niyyar biya kaga ya sha bamban da wanda yake Allah Allah yana ta addu'a Allah ba ke kawo ina nuhu misali mu je mu samu ba ai kaga shi da mai amma shi kawai ba zai biya ba yawa da haka wannan tata ne wannan tata ce cikin zuwa cikin amana eh Allah ya kiyaye sai babu karahati an yas'al al-insan bi wajhi Allah azza wa jalla ghayr al-janna wa karahati man man sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa'a bihi wannan babu zai magana kuma wato musulunci ya hana mutum ya roƙi wani abu wato da girman Allah mutum ya ce don girman Allah mutum an hana shi ya riƙi wani abu da wannan sai dai aljanna da kuma aka sa musulmin da duk aka roƙe shi don girman Allah kai kaza to in zai iya yi ku ji magana in zai iya in yana da hali in zai iya amma don an zo sama da girman Allah kai abin da ba za ka iya ba na kaga shi wanda ya zo ya yi shi ya yi kuskure tunda ba komai ne za a za ka iya yi kawai ya zo tsaya kofar gidan ka ce da girma Allah ka tashi a gidan nan ka bani na ka ga ilo ga ko ruwa dan ba za ka tashi sai ma zama akwai ko rashin hankali na ko dai abubuwa da wanda bai amma na nufin abin da za ka iya yanzu ya ce ma dan girma Allah ka tsaya mu abinci misali nake abin da kana yana da ƙarfin ikon kana da dama kai to kai kar ka bari a yi a hajjima don Allah kai kaza za ka iya ta yi an jaje رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أسامة حديث لك جابر yadda Allah ta kara tabbata gare shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a roƙon wani abu da girman Allah ta aljanna wato girman Allah ya kai girma duk wani abu da za ka tsaya ka roƙa bai kai ka roƙa da shi ba na nuhu shi abin bai kai wannan girman ba a an gane hausa mota ba ta kai ba gida bai kai ba kuɗi bai kai ba na to amma wato da girman Allah sai aljanna ake roƙo Allah Allah roƙon ka dan girman ka dan ikon ka Allah ka bani aljanna Allah ka kuci amin ba to Allah ka ba mu aljanna to shi wannan wannan girma wato da kira sunan Allah kira girman Allah to aljanna ce to za a rinka bukaci amma sauran mun ce malam ba ni kawai dan abin da kai na malam ba ka ba dama Allah ne ya baka ba Allah ya baka sai a zo a baka shi dama haka Allah ya mada su sun kiki shi ne mai jiji ya komai mu kawai a sabab dalilai ne na yin abubuwa ya kafu ya kan mutu وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فعيدوه ومن سأل بالله فآتوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه حديث صحيح أسمع حديث ابن عمر yadda Allah ta kara tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya ne muku tsare shi don Allah ku tsare shi ku tsare shi don Allah ku tsare shi wato shi ma akan abin da za ku iya ye mutum ya zo yana neman mafaka ga Allah dama a ka'idar musulunci idan cutar da shi za a yi dama haramun mai ma ka nuna shi haramun ka nuna shi wasu azzalimai za su zalunci wani ya gudu ya zo gidanka ko ya buya in dai zalunta su za a yi haramun ne ka nuna shi ayan gani amma ya sha bambam da iya yi zalunci a hausar ba su ko misali ya wato jakar wani ya zo ya buya cewa ka rufa mara siriya ya kace ka ba shi jakar ya ba shi jakar shi yawa shi ne a shi wannan ba za a ce an gane shi kamar sai zan shi zane ta za a inda wani Allah ya kiyaye zai da wuka yana so ya kashe wani ya je ya buya in ka nuna shi da kai da wanda ya ci ka duk ya kuce eh duka hukunci ku daya sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya roƙe ku dan Allah kuma ku bashi wani da Allah ba ni dubu goma kashi ko shi na hadisin da yawa sai ku bashi sai za ka je ka yi tsaro kan mutane ka je ba ana nufin wato roƙon wanda ya cancanta ya yi roƙo kuma a musulunci a wanda ya cancanta ya yi roƙo amma haka kawai a roƙo haramun roƙo ba da dalili ba ai roƙo musiba musiba da ta sani cikakkiya Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu da roƙo ka roƙi Allah ya tsare ka saboda shi akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya kirga abubuwa guda uku yace salatun uku sun alaihin yace abubuwa uku na da muku da Allah akan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma na kasar malin sadaka dukiya ba ta taɓa raguwa saboda ana sadaka ba in dai sadaka kake yi ka saki jikinka ba zai ƙara da dukiyarka ba ku da labarin wani mutum a duniya da ta kan mawadaci ne yanzu ya talauce ka tambaye shi ne ya faru ya na ta sadaka ne ko ne ya kama ya ce sadaka nake yi sai kudi na ya ƙare babu shi sana annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma zada Allahu abdan bi abu illa izza Allah bai taba ƙara wa bawa wani abu ba idan yayi rangwame face daukaka duk wanda aka taka shi yayi hakuri sai Allah ya daukaka shi duk wanda aka masa laifi musamman laifin da yake da dama ya rama laifin da domin akwai laifin da amma ko ba ka da haƙuri ma dole ka haƙura na aikin gane hausa akwai wanda ko ba ka da haƙuri dole sai ka haƙura da ba yadda ka iya yi to ka ga wannan ba a cikin a'a inda kake da iko kana da dama kana za ka iya musamman wanda kake da iko a kan matarka kana da iko ita ma laifin karama kana da iko ka ce mata mutunci kana misali ka yi mata abu to sai ce ma da kake kai abu misali ayyanka misali ga su nan ne wanda duk ko iko na nan to wannan duk wanda haka nan abokai wanda duk kake da iko to sai mutum ya goyi sai Allah mu da sarki ya daga darajar Allah yana san rangon eh Allah yana san rangon Allahumma innaka afuwun ko tuhibbul afwa fa'fu anna Allah kai mai rangon kana san rangon Allah kai mana rangon to ana san rana da zama yana da wannan yana yin rangon na uku shi ne ya sa na kawo ma hadisi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma fataha abdu babu mas'alatin illa fataha Allah lahu babu fakari ke babu wani bawa da zai buɗe kofar roƙo a ce Allah ya wangare masa kofar talauci in kana son ka zama talaka har kuɗi har abada ka karin da roƙo duk wanda yake son kulla da talauci ya zama talaka har abada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yayi wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bukatar rantsuwa amma sai da ya rantsi yace ina rantsi muku da Allah akan abubuwan nan guda uku in dai mutum ya bude sosai kofar rubu sai Allah ya bude masa kofar talauci kuma ko da ana ba shi ba ko da yana ta'a ana ba shi to shi da arziki har abada ku ga mutanen maroka ku ga maroka ku kalli rayuwar eh ko ana ba su sun rayu a cikin talauci amma wanda bai san talauci ba ba zai gane saboda talauci ba ma maganar ka samu kuɗi ba ne yanzu akwai masu kuɗi da yawa amma talakawa ne akwai kuɗi amma cikin talauci masu kuɗi da suka gabata da su ne sun mawadata masu kuɗin da akwai wadata shi yasa dan kuɗi kaɗan yake isa su yi rayuwa mai kyau me yasa rayuwar da za ka sanar da ko a nan najeriya rayuwar da ai ta wadata aka yi anguwa guda in aka samu mawadaci ɗaya duk anguwan kowa sai ya rusa ɗaya kowa za ka ga wannan kawai tsakanin su da mutane sai addu'a ɗaya tal amma yanzu sai ka san mawadata ɗari duk ba wanda ya huta su karanta su ma ba su huta ba bare wanda na kusa da su ya huta haka yake wallahi sun san su ba su huta saboda me ainihin wadata ita ce wadatar zuciya eh menene afdal gina ginan nan mafi girman wadata shine wadatar zuciya in Allah ya ba wa mutum wadata a zuci to dan abu kaɗan sai ya ishe shi muna yara a masu hali a gomu wannan duk kamar lahadi ko asabar wannan zai je sai kawo doya shi ko doya a sukon sai mu ana rabawa duk gidajen unguwa isa ana bi gida gida uku uku hudu biyar biyar ana raba wani zai je kawo itace lokacin girki da yake sai ana kai itace dami gidaje wani ya ji haka za ka ji anguwa kamar da ka san gida ɗaya haka ake rayu idan yamma ta yi a fito da abinci abinci ba wanda yake tunanin maganar yunwa a nan a wannan zaman cin abincin ana dubawa idan wani bai fito da abinci ba to an sa akwai damuwa gobe sai a yi masa ta goma shi rayuwar mutane wani ita ce kuma rayuwar musulmi amma sai aka zo aka canza mu ko muka canza sai kowa ya zama takai-takai kowa ta kai shi yake shi kai shi me yi ta kai shi ma bai iya wa kai shi ba bai yawa ba saboda Allah shi yake sanya albarka a cikin rayuwar mutane kuma ko yanzu za ka ga ga mutum yana kulawa da wasu suka ga shi ma Allah madaukakin sarki bai barin shi haka eh amma in ya sa kai shi kadai ne shi ke kuma shi Allah madaukakin sarki babu abin da zai iya ba ya ga dama sai ta baka kuɗi kuma ya ta haɗa ka da musiba da kuɗin wani zai ka ga shi ba magana daɗi mutum an ce kada ya ci gishiri kada ya ci siga na kai ya ci gishiri kai ya ci siga kai ya ci soyayyen abu na kai ya sha madara sai ya ci kaza sai ka rasa kuma zai ci sai ya ci kwai haka za ka ga abin zuwa wani iri duk an abin nan shi kai cikin damuwa amma da duk waɗannan shi ake yi kuma lafiya lau na haka ne kwace eh saboda mai ba da nutsuwar shi ne Allah eh mai dakarwa shi ne Allah yanzu abubuwa duniya da munafurci ne ga shi ne da an cakuɗa shi shi yasa ake ta fama ga sabon Allah damar sabon Allah yana ta abincin mutane lalace ruwa ruwa wannan da ko gani idan yana garin waɗanda ba sa sabon Allah sosai ya fi daɗi ruwa ruwa da za saboda yana da kishi idan ruwa na garin mutane masu sabon Allah sai ki daɗi eh to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wa man da'aku fa ajibu wanda ya kira ku ko an ka kira sa wannan kira ita ce kira na walima walima ko wasira ko wasiza ko ga sunan iri iri in mutum ya kira ku dan uwanka ya yi aure ya ce da Allah ina gayyata ka walima to ka amsa kira shi kuma ya kira walima yadda ya kamata ka kira walima walima abinci ake ci jama'a za ka yi za ka kira walima ka tabbatar abinci kawa mutane ka kira gurgurar ƙarfinka ka kira mutum goma walima ka musu abinci sosai su ci abinci su ci shi ne walima ba a zo walima ana neman ruwan sha ba ana neman lemu ya tsaye wannan ba walima ba walima sun abinci ne da ka sai ka gayyaci da wadannan mutum ka gayyaci wanda za ka gayyaci ana kan ka gayyaci wanda suke da bukata wanda za su ci abinci akwai wanda su gayyaci su ba za su ci abinci ne eh to ba su ake magana ana kan wanda za su zo su ci abinci sana nan sallah ta ce wa masana alaikum ma'ruf fa kadu wanda ya musu a wanda ya muku abun girki to ku saka masa ya za a yi ku saka wanda ya ma abun girki akwai wanda Allah ya sa ya tsara ta a arziki na zai yi ma kyauta to ba za ka saka ba kai ba za ka iya ba shi ba da zai zama gwari na abin da za ka ba shi ma wata kila ba zai da bukatuwa sai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake duk wanda ya muku abu ku saka maka sai yace idan ba ku samu abin da za ku saka maka sadaki ba fad'u lahu sai ku riga mar addu'a in kuka yi sallah ku ce wani Allah ya ma Allah saka maka alheri kuma ko a baki duk alherin da aka yi ma kace da za ka Allah ku kairan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai matuƙa wajen godiya sai ka ga karin gawa mutum addu'a Allah ya saka da alheri shi kenan Allah ka sa ya shiga aljanna ka ga ka saka ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wajen sakawan za ku yi tayi masa ne har sai kun ga lalle kuma kun biya shi saboda ai alheri iri iri wani zai ma alheri shi ba za ka iya ba ka bazan a wadace ya fi ka ina nan ba za ka za ka ta kai ta maka addu'a kai ta maka addu'a Allah ya madaukakin sarki idan kasuwa ne ka ce Allah ya ƙara arzikin idan na cikin gwamnati ne ka ce Allah ya tsare shi Allah ya sa ya yi gaskiya a ciki Allah ya sa ya gama aikin lafiya Allah kuma ya ɗaukaka shi mu ci gaba to sai babu taharimi qawlihi shayi sha li sultan wa ghairihi li anna ma'anahu malik al-muluk wa la yusabu dhalika ghayr Allah ghayr Allah subhanahu wa ta'ala wannan babu zai magana akan wato haramci haramci na a dinga cewa shayi sa wannan kalma ce ta wato wasu malama sun ce kalma ce ta sarakunan iran ma'anarsa shine sarkin sarakuna sarkin sarakuna to haramun ne a kira wani sarkin sarakuna ko kusan najeriya ta da aka yi tawa sarakuna wazi da an sa abin na sai ce sarkin sarakuna aka ce a sai dai shugaban majalisar sarakuna na amma sarkin sarakuna haramun ne a kira shi saboda babu sarkin sarakuna babu wanda ake siffata da wannan siffar sai Allah Allah shi ne sarki kowa na eh shi ne shi ne sarkin da babu irinsa eh kuma kowa dole bawansa ne عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخنع اسمي عند الله عز وجل رجل آه تسمى ملك الاملاك قال سفيان بن عيينة ملك الاملاك مثل شاهي شاع دوتر يا رب an samu abinci daga abi huraira da Allah ta kare tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wato mafi kaskanci suna shine akana mafi kaskancin suna a wajen Allah shine mutum da ake kiran shi sarkin sarakuna kuma yana amsa wato zai gane kodin da wanda zai ji mizani a kiyama zindir na lokacin da Allah madaukakin sarki ma zai ce menen limanin mulkul yau kowa baya nan to ka za ba magana sarkin sarakuna shi ne suriya na koya yana yake cewa ma'anarsa shi ne wato sarkin wato sarakuna irin da suke bala suke wa kansu kirari da haka ko sarauta kake to karka yadda ko kai ne ne da bature ake kira shi ciyaman ko ciyaman na na council of traditional rulers kowane state akwai shi ne ciyaman na to kaga wannan ma ya fi sauki ya guda ce amma a ce na oh amma a ce ma kai ne sarkin sarakuna da wannan bai yi ba mummunan kalma to alhamdulillah ja babu kafara a kai shi da dai bai faru ba ne da sai ya yi kafara da idan wannan rantsuwa ce da ka fi ne ya yi sa wala alamam na na na yadda ya je wata kasa ne sai wa rakawoyin sallah suka tsere ba ya kamata ya yi a bayyane ko eh shi ne ya tashi sai ya ji masallacin shi kadai ke karatu a bayyane to shi karatu da ake nufi a bayyane ai ba ana nufin karka murya ba yanzu mutum zai zo yi sallah yana kusa da kai yana karatu a bayyane amma ba ka ji na da mu kamar yadda muke sallama sallah mu za ka ga a masallaci da ake assalamu alaikum assalam amma an kaji wani waje za ka ga an sallama ba wanda ka ji sallama ta kuma a bayyane ake to bayyanan ba yana nufin bayyanawa ne wanda za ka allazi yusulu al-insanu nafsahu wanda mutum zai ji yadda kai shi ne dama iyakar bayyana ba ba a ɗaga murya ba shi daga murya liman ma yana daga ne saboda an ce mamusu ci shi yasa yake daga amma da zai sallah shi kadai don mu zai daga murya ina nan zai ji yadda kai shi yawa za ka je da kai kuma in ba ka saurara ba ma ba za ka ji karatun ba amma bayanan yin ba a tattu suke ba a suna yi amma ba a ɗaga gudiya ba eh Allah alaikum salam amin mutum yana da halin da zai ci da mutane goma sai bai ciyar da su ba sai ya yi azumi kafara ta yi ta yi duk kafara da suke cikin musulunci akwai wanda aka ba da option a zaɓi akwai wanda ba a bayar ba yanzu ka ga kamar misali allah kiyaye kisa kai shi ka ga babu ciyarwa babu ciyarwa kwata-kwata na ya azumi shi za ka ga duk wanda ya kai ya yi kusan kai na ganganci na kuskure na kuskure jini ya haka shi sai ya yaji Allah ya tsare saboda akwai manufa ta shari'a don kar a rinda jinyanci don duk wanda ya zami ma mota ke suka a guje ya ƙara hawa mota za ka ga ya yi gudu na eh za a bayan da ya saba eh daman jiya tare da azumi ne in an yafe jiya azumi yana da Allah laifin sa da wad karka na da lilo to duka haramun da karta da liyo da dara na an san dara ko an sa kuɗi ko ba a sa kuɗi ba bai da kyau akwai wanda suka yi ta ƙoƙarin nuna kamar wata ƙwaƙwalwa ne inda ba a sa kuɗi ba amma ya tabbata ba maganar wasu kulawa a musulunci akwai wasannin da aka yarda na musulmi musulmi ya wanda musulunci ya yarda ya yi shi ma da wasu sharuɗa saboda ne hasari rayuwar musulmi magana ya zo duniya ita wasa ba shi ake nema shi ne matsala Allah madaukakin sarki yana cewa ma khalaqatis samawati wal arda wa bainahuma la'ibin Allah ya ce ba mu hadisi talin kan mai da kasa da abin da ke tsakanin don wasa ba Allah shi ba wasa ya kawo mu har wani wuri Allah ya ce lau aradina an na kashi da lahawar wa ce lati khaznahu bil ladunna in kunna fa'ili Allah ya ce da muna nufin wasa da muna sa a yi wasa da za su ga har annabin wasa sai mu zo annabi da zai koyar da na eh yadda za a yi wasa ai da abin da Allah yake so ya ya turo an koya mana da yake so mu yi Allah ya ce ba wasa ya kawo ka jira akwai inda za ka je ka yi wasa akwai gidan wasa yana can layira ai aljanna wasa ake yi zallansa ba a komai sai wasa shakatawa holewa na shi ake a aljanna duk wani abin da ka ji musulunci ya hana ka yi a nan in kana jin morewa ne to ka jira za ka je ka yi na gaskiyarsa a cikin aljanna inda ba a mutuwa inda ba a ɓacin rai ba a baki ba a girma ba a zuwa toilet na ba a ci abinci ciki ya kumbura ba a kawai gidan ba ko yawo ma babu a bakin mutane babu majina ba zazzabi ba malaria ba sauro kaza ai kaza an shirya jin daɗi yawa ba ba komai duk lafiya eh na sabon ko babu wani abu na wahala ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ألا تدع أبن لنكو يتيسو الجنة لا أباكم دي أبن لكو في أكاو لا أكاو shi wannan yanzu plan ɗin da ake yi ne mutum ya samu aljanna shi kuma shaidan duk kai ka wanda yake shi ne kawai ya samu samu rasa aljanna Allah kan ka bashi wallahi duk abin da yake inna ma yadu hizbahu li yakunu min ashabis sa'id duk kai ka wanda yake yake kuma da yaudara saboda kwanakin duniya ba ga can yi zabe ba da wanda ya ci zaben da wanda bai ci ba da wanda waye duka ba su shekara goma ka nemi labarin na ina gaya ma da wanda ya ci da wanda in ka zo bayan shekara goma ka zo ka nemi da yawa lalata ba ga wanda suka yi mulkin ba da ina su haka da duniya ce dai abin kawai kwama ta lani shi yadda Allah ya ce zama da mai kula shaidan da ya ta halakar da mutane da yawa da yawa da yawa Allah ya ce kuku ya hankali wala kana dalla minkum jibillan kaseeran amalan takunu daqin kuku kula dan ke karin da kamu ka zama lafiya Allah ya samu zama lafiya a samu a zararan musulmi yana musulmi a yanzu ka ai ba ma maganar mutuwa ba wanda ma ke ta wahala kai ya mutu kawai ba ta lokaci ka daina tunanin wai karka mutu ka daina tunanin yadda za a yi ka mutu da imani shi ne damuwar Allah ya samu suka da imani shi ne matsalar ta amma magana in kana tunanin wai karka mutu ma kai wawa ne Allah shirme ne in kana jin shirme na ƙarshe shi ne mutum da shi suka kawai kai to ba ƙarshen shirme ba babu shirme ga mutumin da yake ta tunanin wai kai yanzu ainihin hankali shi ne ka nemi yare Allah Allah ya sa ran da za ka mutu ka mutu da imani saboda duk ƙoƙarinka da juwayenka takwas ɗaya ba za ka ƙara ba to ka ga kun to wala kake ba wani waye da yasa kai ba wani dabara da kake yi da yasa ka girma ba wani dabara da yasa da yasa kake nan babu wani dabara da yasa ka dade babu komai kawai Allah ne ya zana ma shekaru kuma sai ka kai in ji duniyar nan ta harbi Allah ya kiyaye ba ma ba mai dare da rana wallahi kana nan sai ka cika kwanakin sai ka cika da auren da Allah ya baka sai ka cika idan suka kare kuma ba wani dalili Allah ka baki a ce duniya ta fi kowa kuɗi a ce duniya ta fi kowa mulki a ce duniya ta fi kowa jin daɗi yanzu yanzu za ka ga ana sama a gutuwa ba abin da zai hana ka mutu yasa bangaren mutuwa wani darasi ne zaman kai in mutum ya gane sai ya fasce mutu amma damuwa kan gane ya damu yadda Allah Allah ya karin da mala'ikan mutuwa zai zo mana mutum ya samu ya cika da imani ko ga wani kallo kallo da ake da na da na maka wanda ake haka da shi ka kana maka da kai haka sai ka dawo madina ko to wallahi haka cikin dan adam da idan dan adam yake idan kwanan ya gani yanzu za ka ga duniyar nan ta buɗe sai kuma ka da ganin mala'iku yanzu sakon ɗaya an gama ka daina ganin mu kawai sai dai mu gan wani yadda ka san kyamarar nan wani daga maka ka koma madina haka yake da lokacin ya yi shi kenan shi yasa za ka ga ana zaune da mutum shi kenan an canza saboda kwakwalwarmu da duka da programin ne Allah ya yi yadda ya ga dama da haka kaga mutum zai ta damuwa duk lokacin da lokacin shi yayi Allah ya sa ya cika da imani kana cika da imani ka ga masu sa'a kuma dai ka san da nan ne yake son ya mutu da wanda baya so kirya ba da su ɗaya da wanda ya shirya da mutu da wanda bai shirya ba in dai wajen mutuwa ne ta ba shi mala'ikan mutuwa da rai yana da rekod da haka damuwa dai Allah ya sa mu cika da imani صلى الله عليه وسلم wani azumi da yake zuwa Allah ya sa da mu za Allah ya sa da mu za Allah ya sa da mu za Allah ya kai mu lafiya da rai da lafiya Allah madaukakin sarki ya ba wa lafiya abin da za ku ci Allah madaukakin sarki ya ba mu ƙarfi na yin ibada Allah kuma ka kame don kai Allah ka karba mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين wannan zaɓe da aka yi Allah maɗaukakin sarki ya sa a gama shi lafiya Allah ya zaɓa mana abin da ya sa ne duk wata fitina Allah ya tsare ta Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya sake karanta fatiha bismillah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين